بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمه الله تعالى في كتابه مختصر شعاب الإيمان للإمام البيحقي وعن سهل بن عبد الله من تكن شعبة أربعين دا بير شعبة كي بياني أقن إخلاص وتوين أبو دان الله أرخك نية نفاتر الله سبحانه وتعالى دا أيكن لمتن فيه za mu tashi wa an sufiyana an ruwaito daga sufiyani ibn sa'id mai sauri haka muka haka ne ko a nan ne za mu tashi a kansa muke a wancan satin sai karatun ya tsaya ya faɗi a game da faɗin Allah ta'ala da yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai halaka illa wajhahu sai dai fuskar Allah qala ma urida bihi wajhuhu sufyanu sauri ya fassara ya ce abinda ake nufi da wajhuhu ana nufin ai ma'uri da bihi wajhuhu komai zai halaka amma banda abinda aka nufaci fuska Allah da shi duk abinda aka yi shi dan Allah shi zai dawo ba zai lalace duk abinda aka yi shi dan Allah wannan tafsiri ne da zai iya istimali sannan kuma asalin tafsirin zahirin tafsirin ana nufin Allah subhanahu wataala shi kadai zai dawwama kowa zai mutu كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام من قال يعني كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجهه من قال التفسير الثوري رحمة الله عليه يتشي أبن دا أكي نفي دا كل شيء هالك إلا وجهه أي ما أريد به وجهه أبن دا أكي نفاتش ألا نشي شو النمبر دي لا لا شي أبن دا أكي نفاتش ألا نشي بايا لا لا شي shi yasa duk abin da zaka yi komin kankantar sa yi kokari ka kyautata niyyarka sai Allah ta'ala ya kumbura shi sai ya girmama shi wannan inda misali za ku za ka yi fira da da ko ko ko ko da masu gabatar da wasu jawabai akwai lokacin da zaka tsinci kanka baka yi wani shiri mai kyau na gabatar da wani bayani ba amma in ka kyauta niyyar ka sai Allah ya maka wani fatin kai ba shiri kai ba baka zata abin da zaka faɗa ya taka kara ba balle har ya karya ta to amma sai kai kayi magana sai tasiri wani zubin kuma sai mutum ya je nufin sa ya burge mutane ya tsaya ya bata dare yayi bincike mai yawa amma kuma sai ya zo duk abin da zai sai zama haba amman sura ba ne ma kowa tasiri so wannan wannan tasiri ne na ikhlasi kowannen mai kokari ya kyautata niyyarsa kakka bari shedan ya maka wasa da zuciyarka a lokacin da zaka yi aiki wa an hilal ibn yasa wasu suna cewa isa isa babban tabi'i ne fiqa ya ga sahabbai manya manya daga cin sahabban da ya gani akwai Imran ibn Husayn akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As akwai na na shama ya ga sahabbai da yawa al-imam na hajar ya masa tarjama a cikin tahdibu tahdib akwai tarjama sa a cikin tahdibu tahdib sadaka babban tabi'i ne mutumin kufa kuma fiqa shine hilal ibn yasa wasu sukan ce hilal ibn isa da hamza hamza kuma a mata kasra mun gane قال يتي قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه النبي عيسى عليه السلام أتشن أبن دا أكا رويتون إسرائيليات ياتي إذا كان يوم صوم أحدكم إذن أينك ينا أزم النافلة تدوانا مغانا سنة تاسير إذا كان صوم إذا كان يوم صوم أحدكم إذا وترانا أينك ينا أزمي نافلة فليدهن لحيته فليدهن لحيته to ya wanke gemun sai shafa masa mai alaman me kenan pes ba alamar yunwa a tare da shi kaga gemun mutum na kyalli da mai ai babu alamar yunwa ko kun ji na ɗaya kenan wal yamsah shafataihi sannan kuma ya goge leɓansa ya shafa mai a leɓansa in aka ga mai a leban mutum alama kamar ya ci abinci ke wa yakhruj ila nasi sai ya fita wajen mutane hatta ka annahu laysa bi sa'imin har mutane su ta ba azumi yake ba shi kenan kawai in kana azumi sai a ganka kawai kashi ne in wajen aiki ne kawai sai a ganka kafanta na magana ni fa azumi nake ba to wa ya sa ka ba wanda ya ce kai azumin nafila na na kadirai ne na masu iko ne in ba ka da iko ba wanda ya sa ka kai duk azumin nafilan da za ka yi ya sa ka kai wasa da wata farilla da Allah zai tambaye ka kanta to ka zama wagaruri shine ka'idar da malamai suke ba mu suke cewa man ishtaghala bil faribati 'anil nafilati fa huwa ma'zur amma wa man ishtaghala bin nafilati 'anil faribati fa huwa maghrur duk mutumin da ya shagalta da farilla ya bar nafila to za a ba shi uzuri amma wa man ishtaghala bin nafilati 'anil faribati fa huwa maghrur mutumin da saboda nafila yayi sakaci ya bar farilla to na rudade ke wannan bai ma san addinin Allah so da ka din nafilar da za ta ja kai wata da wani da wata farilla to wannan nafila ba ta halarta a gare ka za ka zo ka tarar da mutum ya zo ofis shikenan da an yi magana ce shi azumi yake azumin litinin da alhamis ba zai yi aikin komai ba in ka masa magana ce shi azumi yake a ka aje azumin ka kai aikin ka Allah zai tambaye ka game da wannan aikin ne amana ce aka dora maka saboda me zaka je kai azumi azumin da kuma zai zo ya hana ka kai farilla wani yana cikin karancin fiqh ba mu da fiqhul masu yin wanda za ga babu fiqhul aulawiyya ba su da fiqhu na me ya kamata su gabatar kullun ana gabatar da farilla akan nafila har shi yasa suke da ka'ida fiqhiyya suna cewa al-faridatu aula min an-nafilati illa fi masaila kowane wuri farilla ta fi nafila sai a wasu mas'aloli ke bartattu daga ciki akwai mas'alar bashi kana bin mutum bashi abu biyu ne ka masa jinkiri sai lokacin da ya samu ya biya ka tilas a musulunci ka yafe masa mustahabbi to anan an fi son mustahabbi ka ba wani rancen kuɗi sai ya zama mu'usiri eh ya zama ba zai iya biya ba ya shiga kunci to yanzu ɗayan abu biyu ne ko dai ka yafe masa nafila farin mustahabbi ko kuma ka bashi sai lokacin da ya samu fa in kana zu usratin fanaziratun ila mai tara idan wanda ya ci bashi ya kasance ya shiga kunci ba zai iya biya ba to fanaziratun ila mai tarafi ai masa jinkiri har lokacin da zai sama to wannan wajibi ne amma ka ce ka yafe masa wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma ku ce kun yafe to shi yafi to nan an fi so mun gane an fi so akwai masayin suna nan wannan dai misali ne na tunda ba alƙawari fiqhiyya nake ba wa idza a'ta bi yaminihi idan kuma zaka yi kyauta da damanka falyukhfihi an shimalihi to mutun ya boye ka hagu taji kar hagun sai sai kun ga wannan yana daga cikin mutane jinsin mutum bakwai alladhina yadkhuluna fi zilli fi alladhina yuzilluhum Allah fi zilli arshi yawm al-qiyamati ko wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya kyauta ko ya sadaka sai ya boye sadaka har ya zama hagu bai san abin da dama ya bada ba ji makwabtakarsu ba na ana nufin gayatul ikhfa'i ne ana nufin gaya kaiwa matuka a boye sadaka kun gani wa idza salla ahadukum idan kuma ɗayan ku zai yi sallah falyusdil sitra babihi to ya saki labulan kofarsa fa inna Allah ta'ala yaqsimu as-sana'a kama yaqsimu ar-rizqa domin Allah yana raba yabo kamar yadda yake raba arziki Allah zai bin ra'i me yi dan a gani me yi dan aji wannan kauli ne na annabi isa alaihi salam yana ɗaya daga cikin isra'iliyat waɗanda ba su da damuwa wanda ya halatta an ce su domin kowanne daga cikin wannan mun kalla za mu ga yana da goyon baya a cikin addinin musulunci a shari'ar da annabi sama ya zo da ita kuma dama yana bayani ne akan ikhlasi mun gane nan nan nan annabi Isa alaihi salam yana nuna gaya ikhlasi kaga mutumin da zai zo ya share bakin shi ba ba komai irin yadda yara suke su kuma da ko sai su ci abinci su ci su koshi su kuma sai su su goge baki su goge baki har sai bakin yayi yayi kayau kayau ya bushe sosai sai su fito ana magana sai su miƙa ashe ne ka koshi ce sai ce ta yau azumin nan yana bugu to kai ka zama kishiyarsu kai kuma ka nuna ba azumin kake ba kan wani ya gane domin nafila ce a tsakaninka da Allah ita kuma nafila ga baki da an fi son ka boye ta me yasa aka sanya nafulfuli sallah aka ce a yi su a gida me sirrin daga cikin asrar din saboda kar ya ta shiga kar ya ta shiga na zo farilla kai ma ka zo farilla da me kafi amma za ka samu fifiko a kaina ne idan kai me idan kai nafila to daga nan shi ɗan yake samun raban shi wannan fifikon da za ka ji a ranka cewa kafi wanda bai yi ba to shi kenan shi ɗan ya samu rabansa sannan kuma a neman ka fifici wani ɗin sai ya zama kuma kana neman ai a ga kana yin alhali ba waɗanda ya kamata su ganin kake nuna mawa ba wanda ya kamata ya gani yana gani ko baka nuna mai ba idan ka shiga ƙarƙashin ƙasa kai to yana ganin ka shine Allah ta'ala kuma dama shi kake ma aiki kun ga wannan kenan so daga wannan magana ce mai ƙarfi da take da asali a cikin shari'ar mu ta musulunci wa an dinnun al-misri daga ɗaya daga cikin al-ubadu zuhad mun sha batu a kansa wato babban malami kuma taqi abidi dinnun al-misri rahmatullahi alayhi qala yace qala ba'd al-ulama wani daga cikin malamai ya ce ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف ما أخلص العبد لله باب ونبا وندزي إخلاصي يتنسن شنيا جعلنا ودقتكين على من إخلاص سع إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف face sai ya so da a cikin rijiya yake bai san ana ganin sa jub kenan wannan kalma ce ta Qur'ani ko eh واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب الجب كينا ضد وسمع لما يسنشي أنشي الجب أنا نفهم وسسنا سوى ويجي يد بابه هو amma dai ayat qur'ani tana nuna ba haka bane domin ai abin nan waja'at sayyaratu fa arsalu waridahu fa adla dalwahu kaga adla dalwahu limada istisqa'an kenan ya sa guga domin ya ɗibo ruwa kaga sun saba ɗibo ruwan kenan to akwai wanda suke son su bambanta tsakanin aljubbu da albiyu abu ɗaya ne iyaka dai aljubbu namiji ne a larabci amma albiyu mace ce wa bi'irin mu'attala kaga ba a ce wa bi'irin mu'attalin ba akwai kuma malaman lura da suke ganin yuzakkiru yu'annas ana cewa ya halatta kace haza bi'irun ya halatta kuma kace hadihi bi'irun mun gane amma dai qur'ani ya zaban mana abin da yake me ya zaba ya zaban mana cewa muannafi to kun gani illa ahabba an an yakuna fi jubbillahi wa ghafafati sai yayi fatan a ce ina ma a wata rijiya yake bai san ba a san yana nan shi yasa da kaga mutum yana neman a san shi to da damuwa ka bari Allah ya bayyana ka me yi dan Allah duk inda yake to sai Allah madaukakin sarki ya bayyana shi na ba ku labarin wani malami da ya rubuta littafi a Sheikh Muhammad Hussein Yaqub hafizahullah ya kawo a ɗaya daga cikin littafansa ba zan iya tuno littafin nasa ba amma dai ina kyautata zaton littafin sa ne na abin nan dariqul wusul ila Allah a ciki yake kawowa cewa wani malami ya rubuta littafi da ya rubuta littafi sai ya ki rubuta sunansa aka yada littafin da aka yada littafin ran nan kawai sai wani abokin sa ya kawo masa ziyara daga wata ƙasa shikenan suna fira suna fira sai ya ce ai alaga malam na karanta littafin nan naka da ka rubuta da yake magana akan kaza sai gaban shi ya faɗi yace wani littafi na rubuta sai ai ban san ina da wani littafi ba yace ai littafin ka kaza kaza kaza sai dai yana son ya nuna masa shi fa ba shi wannan littafin ba amma zai bai ce ba shi yayi ba shikenan sai ce haba mala ai ina fara karanta muqaddima ka na gane kai ne sai ina fara karanta muqaddimar littafin na gane kai ne shike ba yadda ya iya da shi kaga duk ya ɓoye wasu amma sai da aka gani ya ɓoye sunansa saboda gudun riya kuma an samu wasu tun da ba shi ba a cikin magabata akwai wanda suka rika yin haka shi yasa wasu littafan ba a gane wa suka rubuta su su suna ganin su bayyana sunansu kamar zai shafi lagansu a wajen Allah ne duk da cewa ka bayyana sunanka littafi kuma wannan ba ba laifi bane shine ma abin da aka fi so kai ka rubuta littafi kai وعن بشر بن الحارث الحافي كينكو عن الفضيل بن عياض شي كما يري روايه دغ الفضيل بن عياض ابو علي رحمه الله yace la an akula duniya bil qabli wal mizmar yace gara in ci duniya ta bil qabli da ganga wal mizmari da kuma sarewa ahabbu ilayya min akula ha bi dinin shi yafi in fiye da in sanya addini ya zama na ci na ci duniya da shi wato gara in zama makili a rika bani kuɗi ina samu in yi kiɗa a ban kuɗi da in zo in tasa addinin Allah shi ake ban kuɗi a kansa in yi abu dan a ban kuɗi mutum ya karanta alkur'ani dan a biya shi manufarsa kenan kawai kawai shi kenan manufar shi kun ga haɗari kaga yana nufin shi da addini riya ne riya kuma mai sunanta shirka ba ne shi kuma mutum ya zama mai ganga ba haramun ne ko ko ko ko ko shirka ne shirka ne kaga wannan ka'ida ce da malamai suke cewa ash-shirku al-asgharu akbaru min akbar al-kaba'ir ko akbaru min al-kaba'ir shirka karama ta fi kaba'ir zunubi girma riya ta fi muni fiye da zina ina za ku fahimta haka riya a wajen Allah Allah ya fi fushi da riya fiye da zina kun ga mai zina ko manzo sama cewa yi la yazni zani hina yazni huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha huwa mu'min to riya ta fi muni fiye da su to shine wannan wannan magana haka take to an ce lokaci yayi ga maganar al-Imam Malik rahmatullahi alaihi da malamin sa Rabi'atu Ba'al ربيعة بن عبد الرحمن با المشهور بربيعة الرعي لكن إن شاء الله سيكراتون قبطي مكرمة